نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى sha uku ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 29 ga watan takwas shekara ta 2023 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba har yanzu dai muna cikin fasali na ƙarshe a cikin wani littafi mai albarka alfaslu sadis fasali ne kuma da malam ya kulla shi musamman don yi bayani game da wasu abubuwa da insha Allah ta'ala idan musulmi ya rike su zai kare kansa da iyalansa da dukiyarsa daga shaidani katangu ne da malan yake ba mu shawarar katanguwa da su daga dukkan wani shaidi da sharri da makirci a irin na shidani zai mun tsaya ne alhisnul tasi katanga ko kariya ta tara yau za mu tashi alhisnul ashir malai ce katanga ta goma suratul baqara karanta suratul baqara na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala zai kare ka daga shaitani idan ka rike su karanta suratul baqara a cikin gida karanta suratul baqara a shagonka karanta suratul baqara a office ɗinka karanta suratul baqara duk inda kake a harkokinka na yau da kullun to wannan insha Allah ta'ala kariya ce daga shaitani kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisan da malam zai kawo mana an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidajenku su kasance makabarta ko kabarbara inda ake binne mutane fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqara saboda dukkanin gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa la yadkhuluhu shaytanu shaytan baya shiga wannan gida rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi wa qala hasanun sahih wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka ji hadisi ne ingantacce wannan shine abin da ake bukata ga dukkanin mutumin da yake jin tsoron farmakin shaytan a gidansa yawaita karatun suratul baqara insha Allah ta'ala zai fatattaki shedanin da suke cikin gida hakanan kuma duk lokacin da mutum ya gina sabon gida yake so ya tare a cikin sa to babu laifi ya je ya zauna a cikin gidan kafin ya shiga ya karanta suratul baqara abinda mutane suke cewa tsaro ko kariya galibi wani idan zai shiga sabon gida zaka ga layu zai samu ya binne a kusurwa guda hudu ya za a yi masa layu ne kowace kusurwa ya zai binne ta dama da ta hagu ta gabas da yamma da ya zai binne wani kuma za ka samu kaho za a bashi ya zai kafe a kofar gidan wani kuma ya tara mutane su yi masa sauka alkur'ani ya biya su duk wannan bashi da asali ba bida'a ne bashi da asali addini abin da yake daidai shine lokacin da zaka tare a gidanka ka karanta suratul baqara kai ka je ka zauna da kanka ka karanta suratul baqara ko kuma ka sa wanda iya ya karanta maka suratul baqara a gidan sannan lokacin da ka zo shiga cikin gidan kuma ka shiga ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai duk wanda ya sauka wani masauki ya karanta wannan addu'a to babu abin da zai cutar da shi kaga daga cikin masauki akwai gidanka da ka sauka a cikin sa wanda da ba a ciki kake ba ko yanzu ka tare to sai ka karanta ta insha Allah ta'ala idan mutum ya karanta wannan babu wani abin zai cutar da shi saboda haka duk abin da yake bashi da asali bashi da asali addinin musulunci kamata ya marinka kauce masa mu dauki abin da yake da asali a marinka kokarin tsabbaka shi wannan magana ce ta fito daga bakin wanda baya ƙarya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa shedanu ba sa shiga cikinsa kaga wannan magani ne sajidan kenan ko yawa saboda ka sai a rinka yawaita karatun suratul baqara a ciki wasu daga cikin malamai ma suka ce babu laifi irin malamai da ake daukar kira'arsa a cikin kaset ko a cikin abin nan ka sa ka kunna karatunsu karatun nasu ya rinka tafiya a gidan shi ma babu laifi وقال صلى الله عليه وسلم haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce iqra'u suratul baqara ku karanta suratul baqara fi buyutikum a cikin gidajenku fa inna shaytana saboda hakika shaydan la yadkhulu baytan yuqra'u fihi suratul baqara baya shiga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa wannan hadisi shi ma imamu ahmad imam al-hakim an-nisaburi ya fitar da shi daga sahabi imam ahmad kamar yadda na faɗa imamu alhakim ya fitar da shi daga sahabi abdullahi dan mas'ud allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala an karɓo wannan hadisi daga anas dan malik allah ya ƙara masa yarda qala yace inna shaytana haqiqa shaytanu yakhruju min albayt idha sami'a suratul baqara hakika shedan yana fita daga gida idan ya ji ana karatun suratul baqara da zarar shedan amma yana ciki kenan wannan amma irin kango ne wanda da akwai shedanu a ciki dan kun san ƴan uwa galibi galibi gidan da zaka ji an ce ya kasa zaunuwa an yi an yi a zauna an kasa duk wanda ya shiga sai ai ta tsorata shi ai ta bude masa ido ko a buge wancan ko a shanye kafa wannan galibi irin waɗannan gurare za ga asali mazauna aljanu ce e galibi wajensu ne inda suka ɗauka a matsayin gurin zamansu ne ko ɗakinsu ko gidansu da kuma filinka ne ka riga ka siya ka biya kuɗi so da ka je ka share ka yi gini a ciki su babu ruwansu da siya kai a a wajensu ne a nan suke zaune saboda haka lokacin da kake foundation lokacin da kake gini duk takura musu kake yi duk matsar da su kake yi duk cutar da su kake yi maybe lokacin da za a ana gini siminti yana faduwa ko wani abu yana abin duk an musu abin da ba daidai ba to shi sa lokacin da aka ginin aka gama ginin gaba daya sai su ce mun ga wanda zai zauna eh duk wanda ya shigo gidan kuma sai a ta samu matsala da zaran mai gida ya shigo gida da iyalinsa sai a rinka budewa yara ido yara sai su rinka ganin wucewar mutum su rinka ganin giftawar abu mutum ya shiga ban daki an taba shi irin waɗannan abubuwan duk yana faruwa idan me yake faruwa shine irin wannan abin ne na aje a samu inda yake wajen mazaunin aljanu ne abin nan din shi to insha Allah ta'ala amma akwai wannan din idan aka karanta suratul baqara za ta fita haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yakhruju shaytan yana fita min albayti daga gida idza sami'a suratul baqara idan yi karatun suratul baqara a cikin sa tuqra'u fihi ana karantawa a cikin sa to kaga koda a ciki yake zai fita ya kyale ka insha Allah ta'ala rawahu abu dawuda rawahu abu ubayd bi sanadin hasan abu ubayd da fitar da wannan hadisi da sanadi wanda yake hasan wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce hakika manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inna li kulli shay'in sanaman hakika kowanne abu yana da tozo sanaman shine tozo yana da sama yana da kololuwa yana da inda yake can nan ne can saman sa wa inna sanamal qur'ani suratul baqara hakika tozon alqur'ani can kololuwa alqur'ani ita ce suratul baqara wa inna shaytana hakika shedan idza sami'a suratul baqara duk lokacin da yaji suratul baqara to qura'u ana karantawa kharaja min albayt alladhi tuqra'u fihi yakan fita daga gidan da ake karatun suratul baqara rawahu al-hakim wa sahahu wa wafaqahu adh-dhahabi wa hassanahu al-albani wannan hadisi shi ma yan uwa ingantacce ne wannan hadisin da muka karanta daga na farko zuwa wannan na ƙarshe za ku ga yan uwa dukkaninsu su ne mana bayani ne game da me game da falalar karatun suratul baqara a cikin gida domin korar shedani yan uwa ba suratul baqara kadai ba dukkanin alqur'ani gaba daya kamata yayi a ce a gida ana karanta shi shi sa ku ji hadisi na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada mu mai da gidajen mu kamar me makabarta dan makabarta ce ba a yin me ba a yin karatu a can ko makabarta ce ba a yin karatu a can kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada mu mai da gidajen mu kamar makabarta a wajen sallar nafila yace ka dauki wani adadi wani kaso daga cikin sallar nafilar da kake karin kasa su a cikin gidajenka ba din nafilfilinka gaba ɗaya za ka sa karin ɗaya a masallaci ba eh abu ne mai kyau karin nafila a masallaci amma ba gaba ɗaya ba sai ka waro su kaɗarin ɗaya a gida ya ce kada ka mai da gidanka kamar makabarta don makabarta ce ba a yin sallah a can to nan ma haka ya ce kada ka mai da gidanka kamar makabarta domin makabarta daman wuri ne kawai da ake shiga abin nan mutum a fito wuri ne da ake shiga a yi wa mamata da suke kwance a ciki addu'a a fito ba guri ne da aka je ka share waje ka karanta alkur'ani ko kai sallah ba ko ka zauna ka ci abinci a'a duk ba wajen ba wajen aikata waɗannan abubuwan ba ne saboda ka gida akwai buƙatar a ce ana karanta alkur'ani lokaci zuwa lokaci a cikinsa kullum a samu wanda za su karanta wani adadin alkur'ani a cikinsa duk gidan da ake karanta alkur'ani ko gurin da ake karanta alkur'ani to insha Allah ta'ala sun yi sun yi hannun riga da shaidani shaidan ba zai zama a wajen ba ba kuma gida kaɗai ba shagonka na kasuwa ya kasance kana karanta alƙur'ani a ciki ba kawai kasuwancin za a yi ta yi ba don kasuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa mafi sharrin waje shine kasuwa eh mafi sharrin gurare da mutane suke zama shine kasuwa to kada ka bari kuma wannan sharrin ya gangaro shigo har shagonka yi kokari ka rinka karanta alƙur'ani a shagonka idan ofis ne da kai idan ka dan samu faraga dauki alqur'ani ka karanta wajen sana'ar ka ne dauki alqur'ani ka karanta ya kasance alqur'ani ya shiga bakin mu yan uwa alkhairi ne mai girma yan uwa karatun alqur'ani wallahi babu abin da yake faranta wa mutum rai ya sanya ya masa zuciya kamar karatun alqur'ani duk lokacin da muke mutum yake cikin karatun alqur'ani zai rinka zai rinka zama cikin walwala da jin daɗi ta yanayin da shi kansa bai san daga ina yake zo masa ba wannan haka ne duk lokacin kuma da mutum ya dan kaurace alqur'ani wannan mutum ya gwada ya gani in dai ka saba karatun alqur'ani ka dan kaurace masa wallahi sai ka ji abubuwa na damuwa suna kan maka abubuwa na damuwa kawai suna zuwan maka saboda haka akwai alkhairi a karatun alqur'ani lalle ne yan uwa dole ne wajibi ne duk wanda bai iya karatun alqur'ani bai tashi ya koyi karatun alqur'ani wanda ya iya karatun alqur'ani kuma ya sashi a cikin wuridinsa na yau da kullun ya ta karanta shi kullun kada rana ta fito ta faɗi ba karanta wani abu na alqur'ani ba dan uwa koda izu ɗaya ne karanta eh koda izu ɗaya ne kada ka yadda wani abun shuguli ko shugun na duniya ce sagaltar da kai ya kasance baka karatun alqur'ani sai rabuwa da karatun alqur'ani tun ramadan to kaga an yi asara kenan astaghfirullah amma an yi asara ko shakka babu Allah eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da harafi daya lada goma ka dauki wannan ma kadai zaka san asara ba kadan bace banda ma kare kanka da zaka yi daga shedani asarar da zaka yi kadai ta wannan lada goma goma in ka ce bismi kana da lada goma kana da lada talatin in ka faɗi sunan Allah harafi nawa ne hudu lada arba'in ar-rahman haka zaka ta lissafa to karanta suratul baqara aya nawa ce da ita dari biyu da nawa dari biyu da nawa ce suratul baqara to sai kai sai kai sai kai sau goma goma dan Allah wata irin wani irin falala mutun ya samu kana zaune yanzu ka kaddara cewa idan aka ce adadin da zaka samu na ladan suratul baqara a ce kudi zaka samu a ce zauna kai wani abu za a baka wannan kudin dan Allah zai guje wannan kudin ba wanda zai guje masa so da abu ne na duniya amma wannan lahira ce kake ginawa ta eh wannan ladan shine Allah madaukakin sarki zai kalla ya gwada maka shi idan yayi nauyi akai ka aljanna shine kuma idan mutum ba shi da shi za a ce ya gaza akai shi ta Allah ya kiyaye to kaga duk abin da zai tara maka lada ai ya kamata a ce kana abin nan din shi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace al-hisn al-hadi ashara katanga ta 11 ayatul kursi shine karatun ayatul kursi مالتي قد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن الشيطان قال له تن أبايا مر قاموتي حديث دا حديث أبو هريرة ديكي بياني جمد الشيطان ياتي دا أبو هريرة إذا أويت إلى فراشك duk lokacin da ka tattaro ka dawo ka zo za ka kwanta a kan shimfiɗarka faƙara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi kafin ka kwanta fa innaka la yazalu alayka min Allah hafizun in ka karanta ayatul kursi dan uwa ba za ka bushe ba a kanka akwai wani mai gadi mai tsaro da Allah madaukakin sarki zai aje maka zai sanya maka haka tashi daga bacci duk lokacin da za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi daga farkonta zuwa ƙarshe ko ita kaɗai ka karanta to Allah maɗaukan sarki zai sa maka mai gadi amma ba daga cikin mutane ba mala'iku e mala'ika za a sa ya gadi ka shi sa sai kai baccin kalami lafiya ka tashi amma kaga bacci bacci guri ne na kawo farmaki guri ne na kaiwa mutum duk wani abin da za a kai masa na a cutar da shi eh saboda lokacin gafala ne sosai idan wani abu ne na tsafi ko na asiri ko na wani abu makamacin haka yana ɗaya daga cikin lokacin da yake saurin shigan mutum lokacin da yake bacci idan wani abu ne na cutarwa shaɗan da yake so cutar da kai in kai bacci abu ne mai sauki shi sa zaka ga galibi idan mutum ya kwanta bai yi addu'a ba ko abin da ya kama da haka wani lokaci ma ko yi addu'ar zai ta muggan mafarkai wanda ba shi kenan ba mugayen mafarkai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama na kai tsaye daga shaɗan ne ai walhulmu min ash-shaytan mummunan mafarki daga shaytan ne idan shaytan yana so ya cutar da kai ya kasa to shine sai mutum ya ta ganin irin wadannan mafarkan haka gashi na an biyo shi gashi na za a yi masa kaza gashi na haka wani lokacin in ya samu dama ma mutum zai iya gani a mafarki da sauransu to idan mutum Allah madaukakin sarki ya taimake shi karanta ayatul kursi lokacin da zai kwanta to sai a sa masa mai gadi to haka shaytan sai dai ta zagaye kawai bai sai karasa wajen ba idan wai ba wuce sai kura ma ta san gidan malami babban sanda ba zai ƙara sojan ba annabi tsira da aminci amala ce fa innaka la yazalu alayka min Allah hafidu wala wala yaqrabaka shaytan sannan shaytan ba zai kusanto inda kake ba hatta tusbiha hakka wayi gari wa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam qailan kuma annabi ya tabbatar da shi a cikin hadisin yana mai cewa sadaqaka wa huwa kadhubun abinda wancan iblis din shedan ya gaya maka na ayatul kursi tana maganin shedani da gaske ne sai dai shedan menene makaryaci ne wannan hadisi ai kun tuno shi a baya ko yawa hadisin da aka ba Abu Hurairah jiran dukiya ta zakka ta fidda kai ko shedan yazo yake sata kadan kadan Abu Hurairah ya kama shi sau uku suna alƙawarin ba zai ƙara dawowa ba ana ukun da dage ce lalle sai na kai ka wajen annabi shine ce to zan ga maka wata fa'ida idan ka je kwanciya bacci ka karanta ayatul kursi ba za ka bushe ba akwai mai tsaro daga Allah subhanahu wataala akan ka kawaye gari sai ya sake shi da safa kuma sai annabi ya tabbatar da abin da shedan ya faɗa da gaske ne haka ne hadisin aiko yawwa to wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa ɗaya daga cikin tsaro da mutum yake rikewa akwai ayatul kursi wa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu to sai malam zai goya da wani hadisin na daban wanda ke nuna mana shi ma falal ayatul kursiyu daga babban sahabi Abu Ayyub al-Ansari Allah kara masa yarda yace annahu kana kanat lahu sahwatun fiha tamr yace akwai wata yar bukka ita ce sahwa wata yar bukka ko wata yar rumfa karama da ake ajiye dabino a cikin ta ana tara dabino a cikin ta wa kanat tadi'ul ghulu fa ta'khudhu minhu fatalwa ita ce al-ghul tana zuwa shedanin aljani ko shedaniya tana zuwa ta saci wannan dabina wannan ruwaya ba ruwaya abu da bace ta daban ce ita ma fashaka zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai sahabi abu ayyuba al-ansari ya kai kara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gafa abin da yake faruwa fa qala sai annabi ce masa idhhab jeka fa idza ra'aitaha duk lokacin da ka tsara ganinta fa qul kace bismillahi ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ambaci sunan Allah ka ce bismillahi ajibi rasulullahi ki amsa kiran manzon Allah eh ki amsa kiran manzon Allah ma'ana zan kama kin kai ki wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace fa akhadha sai ya kama ta da ta ƙara dawowa fa halafat Allah ta'uda sai ta masa rantsuwa ba za ta ƙara dawowa ba ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi fa arsalaha sai sake sai sake ta fa ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai zo dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da shi ma fa'alaka ma fa'ala asiruka farsinanka wanda ka kama me ya aikata je me ya faru tsakaninka da shi kala sai ce halafat Allah ta'uda ta yi rantsuwa ba za ta ƙara dawowa ba kala sai ce kazabat wa hiya mu'awidatul lil kadhib yace ƙarya ta faɗa za kuma ta dawo ai ta saba ƙarya eh in dai ƙarya ce wannan al'ada ta ce kala sai ce fa akhadha barratan ukhra sai ƙara kama ta wani karan na daban فحلفت ألا تعود تكاري مثلا سوى بذات أرداوا با فأرسلها يكار سكنتا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكار داوا دا سابو جن النبي سيرا دا أمن سيسار تبتا أغريش النبي تشدشي ما فعل أسيرك فرسنا ياكين كفوكم وندك كاما جيا مي فارس أكانك دشي قال سي حلفت ألا تعود أي تكاري رنسوان يا رسول الله أكم بذات داوا با قال سي النبي سيرا دا أمن سيسار تبتا أغريش تي كذبت وهي معاودة للكذب ƙarya ta faɗa maka dama ta saba ƙarya amma za ta dawo fa'akadaha annabi ya sahabi abu ayyub al'ansari ya ƙara kama ta karo na uku kenan faƙala ya ce da ita ma ana bitari kiki hatta azhaba biki ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin ga yau to babu yadda za a na kyale ki babu yadda za a na rabu da ki har sai na kai ki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sai ta ce inni zakiratul laka shay'an zan tunatar da kai wani abu in dai zaka sake ni ayatul kursi zan tunatar da kai ayatul kursi iqra'aha fi baitika ka karanta ta a cikin gidanka fala yuqarrib fala yuqarribuka shaytanun wala ghayruhu shaytan ba zai iya kusanto ka ba ko waninsa daga cikin abin da ke neman cutar da kai qala fa jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake ta da safe zo zan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sai masa ma fa'ala asiruka wanda ka kama jiya ku kai da shi qala sai ce fa akhbarahu bima qalat sai ya bashi labarin abinda ta faɗa masa cewa ya karanta suratul baqara a cikin gidansa babu abin da zai iya cutar da shi qala sai annabi ce sadaqat wa hiya kadhubun wannan abin da ta gaya maka na karshen shi gaskiya ta gaya maka kun ga duk maganganun bayan annabi na cewa ƙarya take da man ta saba ƙarya amma a na karshe sai ce sadaqat ta yi gaskiya wa hiya amma ita kadhubun mai yawan ƙarya ce ala wazani fa'ulun siga ce ta mubalaga mai yawan ƙarya mutumin da ba shi da wata al'ada ce ƙarya to wannan hadisi za ku ga yayi kama da hadisin Abu Hurairah sosai da sosai ko to amma kissa ce daban-daban kissar Abu Hurairah daban kissar Abu Ayyuba daban malama hadisi suka ce mai yiwa an yi wannan ya ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin abin da ya faru kuma wancan ma ya ƙara faruwa kuma wannan duk babu babu wani abin mamaki a kansa dan an samu ta'addud ma'ana kididdiga na maimaituwar abu wannan abu ya faru da kai ni ma ya faru da ni tana yiwa ko baya yiwa tana yiwa abu ya faru da ni sai wani abu makamancinsa kai ma ya faru da kai abu ne da yake yana yiwa saboda ka kisa ce daban-daban kowace zaman kanta take wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da imamu turmizi wa qala hadithun gharibun imamu turmizi ya ce hadisi ne gharibi hadisi imamu turmizi ya fitar da shi a cikin fadailul qur'an hakan imam ahmad ya fitar da shi a cikin mustan nasa amma imam tirmizi ya ce hadisi ne garibi galibi kamar yadda muka sha bayani a baya duk lokacin da imam tirmizi ya ce hadisi ne garibi shi a wajen hadisin bai inganta ba eh wannan istilahi ne na imam tirmizi idan ya ce haza hadisun garibun abinda yake nufi haza hadisun da'ifun ko hadisi ne wanda bai inganta ba to ƴan uwa abinda nake so in da hankalinmu a kansa shine ayatul kursiyu ayatul kursiyu wannan ita ma ɗan uwa magani ce sadidan na kariya daga shaidani magani ce sadidan na kariya daga sihiri da kambun baka da duk wani abin da zai iya cutar da kai na ɓoye ayatul kursiyu tana maganinsa akwai wasu gurare da shari'a ta umarce mu da mu rinka karanta ayatul kursiyu daga cikin yan uwa shine akwai lokacin da mutum zai kwanta bacci idan ka samu dama dan uwa kada ka kada ka sake ka kwanta bacci ba karanta ayatul kursi ba eh mutum ya karanta ayatul kursi sannan guri na biyu shine da safi azkar azkar azkar da ake karantawa da safi azkarus sabah wal masa ko akwai ayatul kursi a ciki sannan akwai da yamma idan mutum ya yammata ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ayatul kursi domin tsaro da kariya sannan guri na hudu shine a dubur salawatul khams shine bayan kowace sallah guda biyar idan mutum ya gama salloli daga cikin azkar da ake karantawa na salloli akwai me akwai ayatul kursi to insha Allah ta'ala idan ka rike waɗannan azkar din kana yin su yau da kullun yau da kullun in Allah da babu shedan da yake cutar da kai babu wani sihiri da za a jefo ko a harbo ya yi tasiri a kanka insha Allah ta'ala ka fi ƙarfinsa sau da ka sai mu kula sosai da sosai alhisnu tsani ashara tsaro na goma sha biyu a ashiru ayatin min suratul baqara wasu ayoyi guda goma da suke cikin suratul baqara karanta su wannan afar ne da aka samu daga abdullahi dan mas'ud ba hadisi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قالت روى الدارمي من طريق الشعبي إمام الدارمي يا رويت حديثي تهنير آه الشعبي إمام الشعبي كان قال يتي قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتي رضي الله عنه الله كرم سيردا من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة وندي كرنت آيوي قدا قوما وندي سكيت كن سورة البقرة a kowanne dare lam ya da kul zalikal baita shaitanu tilkan laila to shaitan ba zai shiga wannan gida a wannan dare ba ga ayoyin arba'u min awwaliha ayoyin guda hudun farko daga cikin farkon suratul baqara daga alif lam mim zuwa muflihuna kenan alif lam mim zuwa muflihuna wa ayatul kursi da kuma ayatul kursi nawa kenan biyar kenan ko wa ayatani ba'daha da ayoyi guda biyun da suke bayan ayatul kursi waɗanda ayoyi kenan eh la ikra fi dini ko qad tabayyana ar-rushd min al-ghay ma yakfur bi at-taghut wa in billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa fi samalaha wallahu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ladina kafaru awliya'ahum at-taghut to waɗannan ayoyi guda biyu da su sannan wa salatu ayatin min akhiriha da kuma ayoyi guda uku da suke karshen suratul baqara waɗanne kenan a lillahi ma fi samawati ko yawa daga lillahi ma fi samawati zuwa karshen suratul baqara sune ayoyi guda uku da suke karshe kaga goma kenan yace lam yuqarribuhu wala ahlahu yawma idhin shaytanu idan mutum ya karanta su a yini to shedani ba zai kusanto ba zai kusanto shi ba shi ko shi ko iyalansa wala shay'an wala shay wala shay'a yakrihu wakanan abinda zai cutar da shi shi ma ba zai kusanto inda yake ba wala yuqra'ani ala majnunin illa afaqa hakanan ba za a karanta su akan wani mahaukaci ba ko wanda ke fama da shafa ta aljanu face sai ya farka daga haukan da yake ciki wannan kamar yadda na faɗa yan uwa ba hadisi bane afsar ne daga Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda amma dai waɗannan ayoyi da malam ya karanta masu ruqiya suna amfani da su wajen karanta su ga mara lafiya idan mutum aljanu suka kama shi na ɗaya daga cikin ayoyin da ake amfani da su akwai waɗannan ayoyin da malam ya karanta ya akwai akwai suratul baqara farkon ta ayoyi guda biyu ayoyi guda biyar din farko daga alif lam zuwa ulaika ala hudan min rabbi ma ulaika humul muflihuna ana karanta waɗannan ayoyi sannan ana karanta ayatul kursi da ayoyi guda biyun da suke bayan ta malamai suna karantawa sannan ana karanta amanar rasulullahi ma fi samawati zuwa ƙarshe saboda ka suna ciki idan Allah madaukakin sarki zai sa wani mai aljanu ya tashi a gabanka to babu laifi zaka iya karanta su wanda na san a can baya lokacin da muke bayani akan yadda ake rukiya malam ya kawo mana ayoyin aiko yawa malam ya kawo mana to suna ciki Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kama sai mu tashi al-hisnul ath-thalith ashara abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi